أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha uku da watan rajab shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka cikin fiƙihun malikiya a risala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala zan mu tashi inda yake cewa la ta hamilul aqil cikin ahkamu dima'i wal hudud hukunce hukunce na jini da kuma haddi inda malai yake cewa la ta hamilul aqil tuqatul amdin al aqilatu dangi wala ta hamil basu daukan qatal amdin kisan ganganci wanda ya kisa da gangan ba za a ce ba dangin shi su kama a biya diya wala atirafan bihi kuma ba ba ba su dauki itirafi da wannan kisan ba ya ce wa tahamilu min jirahil khadai zasta dauka daga rauni na kuskure dan uwansu ya ma wani rauni bisa kuskure an aza mishi diya to zasu kama a biya ma kana qadru sulusu abinda ke daidai gwargwadon sulusi fa aksara ko sama da haka wa ma ma'ana sulusun diya abinda yake sulusun diya kamar raƙumi 33 da yan kai in ya kai haka nan zasu kama mishi a biya amma ƙasa da haka can ya iya da kanshi ya ce wa ma kana dunan sulusu fafi malal jani abinda ke ƙasa da haka bai kai sulusun diya ba to cikin dukiyar mai lahin za a bada ya ce wa ammal mamun wato amma lahin mamuma wal ja'ifa da ja'ifa ya ce amdan wanda ya yi su da gangan faƙala malikun zalika alal aƙila malik ya ce wannan yana bisa kan dangin shi wa ƙala aidan kuma ya faɗa a wani lokacin in ji a fatawan malik inna zalika fi mali wannan a cikin dukiyar shi za a bada illa kenan malik yana da magana biyu akan haka illa an yi kuna adiman sai in ya kasance bayya da komi fatahamiluhu al-aqila sai dangin shi su dauka li'annahuma la yuqadu min in amadiha amadiha amadihima saboda ba a yin sakayya ga gangancin su ma'ana da mamuma da abun nan da ja'ifa wa kazalika ma balaga sulusu diya hakanan abin da yake sulusun diya ɗaya bisa ukun diya mimma la yuqadu minhu wanda ba a yi sakayya ba a ramawa li'annahu mutlifun saboda zai halakar in ya kai ga cewa za a rama ya mushi raunin da in za a rama zai hallaka shi to ba za a yi kawad ba wala ta aqilul aqilatu man qatala nafsahu amdan dangi ba za su dauki diyar wanda su biya diya wanda ya kashe kanshi da gangan ba an ce wani ya kashe kanshi da gangan a ce to diya dange shi za su dauka a babu wannan au khata'an ko kuma kuskure ya kashe kanshi da kuskure a dora musu diya babu wannan yace to aqilul mar'atu rajul mace tana daidai da namiji nan gurin kamar da muke ta faɗa dole makaranta mutum sai ya yi karatun littattafa wannan gaban malamai kaga nan gurin ta aƙilu da aƙilatu daga nan to aƙilu kuma yana to sawi wala to sawi ba daga akal ba ne ba mutum zai tunanin cewa daga hankali aka ciro al'aƙila su ne dangi al'asaba wala ta aƙilu kuma nan ba za ta ba da diya ba kuma ga wata wala to aƙilu nan gurin wala to sawi mace wala to aƙilu mar'atu rajul mace ba za ta zo daidai da namiji ba cikin diya ila sulusi diyatin rajuli sai zuwa ga sulusin diya ta namiji ma'ana fa'iza ka ba alaha abinda ake nihi idan an cire mata yatsu guda uku to falaha salasuna min da iblis za a ba ta raƙumi guda uku guda talatin kamar namiji idan an cire mata ba'a da zalika bayan wannan yar kan yatsa karama to wannan ta koma zuwa ga diyatta kaza iza qadi alaha arba'atu asabi haka an cire mata yatsu guda hudu ko kuma guda uku ko kuma kan yatsa guda wannan zata ɗauki nisufin abin da namiji yake ɗauka kamar yadda ya kawo dogon bayani ya ce fa'iza balaga ta idan ta kai zuwa ga diya raja'at ila aqaliha wannan zai koma zuwa ga diyatta kenan ka ganin ila aqaliha zuwa ga diyatta yace wan nafar yaqtuluna rajulan jama'a da dama idan za su kashe mutum can gunin da yace wato aqilul mar'atu ar-rajula mace za ta yi daidai da namiji ma'ana min ahli diniha wanda ke cikin addinin ta ba yahudiya da ba yahudi ba nasari da ba nasara haka musulmi da musulmi yace wa nafar jama'a yaqtuluna rajulan in suka kashe mutum daya fa innahum yuqtaluna bihi za a kashe su da shi gabaki ɗaya ko mutum ɗari ne suka taru suka kashe mutum ɗaya duka za a kashe su wa sakaranu in qatala qutila mashayi idan ya kashe shi ma za a kashe shi yana cikin maye ya kashe wani to shi ma kashe shi za a yi za a mushi abin nan kisasi na saboda haukar ba za a yi lissahi da ita dan hauka ce wanda ya ja ma kanshi wa in qatala majnunun idan mahaukaci ya kashe rajulan mutum faddiyatu ala aqilatihi dangin shi su ba da diya shi ba za a kashe shi ba ya ce wa amadu sabiyi gangancin yaro da gangan yaro ya kashe mutum karhadai kamar kuskure yake dangi za su ɗau zalika ala aqilatihi wannan zai zama akan dangin shi in kana sulusu diya in ya kasance ɗaya bisa ukun diya ne fa aksar ko sama da haka wa illa in ko ba haka fa fi malihi cikin dukiyar shi za a yi kenan in bai kai sulusun diya ba to cikin dukiyar shi za a yi in ya kasance yana da dukiya yace wa tuqtalul mar'atu bir rajul za a kashe mace in ta kashe namiji war rajul biha haka nan namiji in ya kashe mace za a kashe shi wa yuqtasu li ba'dihim min ba'a za a yi kisasin bangaren su ga bangare in ta mishi rauni a rama mishi yadda ya mata in ya mata haka nan fil jirahi cikin raunin nuka wala yuqtalu hurrun bi abdin ba a kashe da dan ya kashe bawa wa yuqtalu bihi shi kuma za a kashe bawa idan ya kashe da saboda shi da bawa kamar haja ce dukiya ce yace wala yuqtalu muslimun bi kafir ba a kashe musulmi dan ya kashe kahuri wa yuqtalu bihi al kafir kuma za a kashe kahuri idan ya kashe musulmi wala qisasa baina hurrin wa abdin babu shi tsakanin nan gurin abinda yana da cikin mas'alar da kahurai da makiya Allah har abada ba su iya gane ta ba za su ga cewa an yi sankayya za a ce musulmi in ya kashe kahuri ba za a kashe kuma shi in ya kashe a kashe wannan shari'a ce wanda wanda ya halicci su duka biyun ya sauko ta ba wani dan adam zai sa baki ciki kuma an hakan lissafa maka kai kanka zai kasance ya cancanta wancan ya yi musu ni'imar da Allah ɗayan mushi Allah maɗaukin sarki ya halice mu gabaki ɗaya don bautata mushi shi ya bijire ya kiya to sai zama na bai da daraja bai da wata kima shi kuma wannan ya yi lazumci abin da Allah ya ce mishi ya yi musulmi yana bauta ma Allah to sai zama yana da daraja yana da kima wajen mahalicci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kalli ka'aba ya ce ina rantsuwa da Allah rushewar kiyahi a ce mutuwan musulmi ɗaya ran musulmi ɗaya a ce an rasa shi gwada ku rushewa ka'aba kaga yadda musulmi yake da kima a wajen musulmi a wajen Allah madaukin sarki afwan yace wa qital bihil kafi wala qisasa bayna hurrin wa abdin babu qisasi tsakanin bawa da da bawa fi jurhin cikin fi jarhin cikin rauni kenan wannan ba za a yi mishi qisasi ba in ya mishi rauni wala bayna muslimin wa kafir ko kuma tsakanin musulmi da kafiri wasa'iku wal qazibiyan kuma ya kare zancen abin da ya shahi diyoyi da sauransu da kisasi da kawada da sauransu yace wasa'iku mai ja wal qa'idu mai korawa kai wal qa'idu da mai ja wal rakibu da mahayin dabba nan asaiku sa'iku dabba yake ne idan zancen zai bayyana a can sama wal qa'idu da mai jan dabba wanda yana busanta ko kuma wanda a ƙasa yake kawai yana rike da ragamata yana ja ko doki ko rakumi ya ce daminuna lima wadda ya ce daba duk zassa rama abinda dabba ta taka ma mutum in tabbukan hatsin wani ta taka su zassa rama su wanda suke busa ko wanda ke jaye da ita wa ma kana min hamin gairar fi'ilihim abin da ya kasance ita ta yi ba tare da aikin sa ba su suke jaye da ita ba aw wahiya waqifatun ko kuma tana tsaye li gairi shay'in ba tare da komai ba fu'ila biha zalika ba a aikata mata komai ba kawai ita ta ma mutum banna ce fa zalika hadurun wannan ta tahi a banza bannan kamar da annabi ce ala ajma'u jurhuha jubbar dabbobi raunin su banza ne in dai ba wani ya sa su ba amma can da ke mai ita yana tare da ita yana jaye da ita shi zai rama yace wa ma ma tafi bi irin abin da ya mutu cikin rijiya au ma'adinin ko kuma ma'adini na karkashin kasa min gairi fi'ili ahadin ba tare da aikin wani ba fa huwa hadurun shi ma banza ne yace wal bi'ru jurwa ita ma jubbaru ita ma rijiya wani ya gina wani ya zo ya fada ba an ce ba ai kai za a ma kisa si tun da kai ka gina ta babu wannan ko kuma ma'adini yana tuna ramin shi na jado ya yi ramin shi wani ya zo cikin dare ya fada ya mutu a ciki ba an ce ba ai kai za a ma kisa si tun da kai ka yi ramin babu wannan matukar ba ganganci ya yi ba ya ce wato na jamuddiyato ana kasa kakkasa diya alal aƙida akan dangi ma'ana a kakkasa ta ta zama na fartaran shine tunajjam ala kadir akan dangi fi salasu sinina a cikin shekara uku kenan indiya ce ta kai a bada raƙumi ɗari to shekara uku za a ba dangin a ce kowa wani kai raƙumi goma za kawo daidai gargwadon gado wani raƙumi biyar wani raƙumi biyu an ba ku shekara uku ya ce wa sulusu ha idan kuma sulusunta ne ɗaya bisa uku ya yi wani raunin da aka aza mashi sulusun diya to wannan fi sana shekara guda za a ba su ya ce wa nisfa fi sanatai ne idan nisfin diya ne raƙumi hamsin kai a basu shekara biyu ya ce wa diyatu marusatun alal fara'id diya za a raba ta ne akan gado daidai raba gado za a ci in ɗa ne za a zama asibi to shi ma raba ga yadda dai za a raba gado kamar ya bar gado ne mutumin za a yi risa ya mutu mara ya bar muku gadon dukiya ya bar muku gadon nauyi kuma za a raba shi daidai gwargwadon gadon wannan da za a ɗauka uwa ta ɗauka za uba ya ɗauka za ya ce wa fi janinil hurra gurra idan jinjiri na da ke ciki shine janin wanda ke cikin ciki na diya ba baiwa ba gurra gurratun abdun bawa za a bada hasken bawa shine ma'ana bawa za a ɗauka a bada wanda suka yi hada da mace ko kuma wani abu ya gamo su da mace mai ciki ya buge ta har cikin ya zube ko cikin ya lalace to wannan bawa zai bada ya ce awwali da ko baiwa to kawwamu bi 50 dinar za a kimanta ta da dinari 50 aw 600 dirham ko dirhami 600 ya ce wa tura su ala kitabillah za a gaje ta akan littafin Allah wala yarsul qatilul amd min malin wanda yake kisan ganganci ba zai gaza daga dukiya ba wala diyatin ko kuma diya wanda ya kashe magarin shi ya kashe babansu ko ya kashe yayan shi in aka taho to diyar da za a bada na kisa kuma har shi aka gama aka bada diyar to wannan diyar in an kawo ba aka raba za a raba ban da shi ciki to kuma in ya kasance mutumin da ya mutu yana da dukiya kuma an tashi raba dukiyar shiga dubayin da shi ciki shi ma yana daga cikin mu'amalatul insani bi naqidi qasdi a mushi mu'amala da akasin abin da yake nihi duk wanda ya kasance yana ganin ko yayan shi ko dan uwan shi ko ma'aihin shi ko ma'aihiyar shi yana da dukiya sai ya ce bari ya kashe shi dan su ci gado to in haka ta bayyana to koma nawa gare shi shi bai cikin magada yace waladi yata wa qatilul afa qatilul abdu min waladi yata kuma babu diya wa qatilul khada'i yarsu min al mal amma wanda ya kisa na kuskure shi zai gadi dukiyar duna diya amma banda diya shi ma kaga ko kisan kuskure ne yamma ma'aihin su masara diyar da aka hada ita baya gaba a bashi komi ba saboda ai daga wajen shi ta hutu ba an bada ba kuma a bashi wani abu amma gadan ma'aihin na duke shi can wata daban zai ci gadan shi wa fi janinil ama min sayyidiha ma fi janinil hurra hurra yace abin da ke cikin jinjiri na ma'aihiya na na baiwa daga shugabanta shi ma irin abin da za a ba za a bada ga jinjirin diya kenan baiwa ma in ka zuba da mata ciki ko ka kai hada ko ka buge ta har cikin ya lalace to wannan zaka ba da bawa madadin wannan irin na ɗiya ne mai gidan zaka ba ma in kana min gairhi idan kuma ba daga gare shi bane kenan shi shugaban sayyidi haƙin fa fihi ushurul qimatiha to wannan za a ba da ushurin ta kenan in ta yi miliyan guda ita bai wak sai a aza mishi jika ɗari ɗaya bisa goman kuɗin uwak ya ce wa man qatala abdan duk wanda ya kashe bawa fa alaihi qimatuhu wajibi ne za a aza mishi ya ba da ƙimar bawan nan ya ce wa tukutallu jama'atu bil wahidi za a kashe jama'a da dama in sun kashe mutum ɗaya fil rabatu wajen hoshi wal gilatu da kisan gila ya kisan gilla mutum goma ne suka duro suka yanka mutum ko kuma mutum biyar ne suka duro gidan mutum suka yanka shi ko kuma a wajen hoshi suka kashe mutum ɗaya to irin na kisa ne dukkan su za a kashe su wa in waliyal qatl ba'dhum ko da a ce wasunsu suka jibinci kisan ko da a ce su tsare kofa suka yi ɗaya yaddira ya kashe shi to dukkansu za a kashe wa kafaratul qatli fil khada'i haka nan in a hoje suke yan hoshin ko direban su dake jan mota shi ya tsaya yana gurin mota su suna can suna tsare mutane to an kama hashi duka dai wanda ya shahi tahiya hashi ake gama yace wa kafaratul qatl kafara ta kisa fil khada'i wajen kuskure wajibatun wajibi ce itiku raqabatun mu'mina shine yantar da abun nan yantar da abin ga bawa mummuni ko mummuna fa in lam jiri idan bai samu fa siyamu shaharaini sai yayi azumi na wata biyu mutatabi'aina a daidai a jere kenan kamar yanzu da babu bayu ba a samun baiwa yace wai umar bi zalika za a umarce shi a haka in ufi anhu fil amdi in an mushi rangwame akan kisan ganganci fa huwa khairul lahu shi yayi mushi alkhairi kenan yin azumin wai qutalu zindiqu za a kashe zindiki wala tuqbalu tawbatuhu ba za a amshi tubar shi ba wa huwa allazi yusirru al-kufra shine wanda yake as yake boye kahurci wa yuzhiru al-islam yana boye musulunci zindiki daga ta tabbata kashe shi za a yi wa kazalika sahir hakanan dan dabo shi ma boka da mai sihiri shi ma kashe shi za a yi saboda annabi ya ce hadda sahir darbuhu bi sai haddi na dan sihiri saboda shi ma kahuri ne shine yanke kashe shi da takobi yace wala tuqbal tawbatu ba a amsa tubar shi ko ya tuwo ba za a amshi tubar shi ba saboda fasadin shi ba karami bane a ban kasa yace wayi qutal manirtar da za a kashe wanda yayi ridda illa an ya tuba sai in ya tuba wa yu'akharu li tauba salatan za a mishi salasan za a mishi jinkiri ga tuba har so uku wa kazalika al mar'atu haka nan ita ma mace duk in tayi wannan abubuwa ya ce wa mallam yartar da wanda bai yi ridda ba wa a ƙarra bi salati ya tabbatar da sallah wa ƙara la usalli ya ce ba zan yi sallah ba ukhira za a mishi jinkiri ya tabbatar da cewa sallah wajibi ce sallah rukunin musulunci ce amma ya ce bayyai za a mishi jinkiri hatta yamdi waqti salatin wahidatin har sai lokacin sallah guda ɗaya ya wuce in kamar war haka ne faɗi wannan magana a kyale shi har zuwa lokacin la'asar ya wuce sallar da ake cikin ta dai a bar shi har lokacin ta ya wuce bai yi ba fa in lam yusalli ha qutila in bai sallace ta ba sai a kashe shi wa man imtana amina zakatu duk wanda ya kiba da zakka ukhzaz minhu kurhan za a amshe ta da karhi ka kamar da mu gani a cikin bukhari da karhi shugaba zai bi shi a amshi a danne shi a kwaci yace wa man tarka alhaji wanda ya bar haji yana da kudi yana da wadata ya ki shi kuma wannan ba da karhi za a ce a tura shi ba fallahu hasbuhu Allah ya isar mishi ba wani hukuncin da za a mishi kawai a bar shi da Allah yace wa man taraka salata jahadan wanda ya bar sallah saboda musunta bai yarraba da farrantuwarta fa huwa kal murtad kamar wanda ya yarda ne shi ma yusta sabu salasa za a nemi ya tuba so uku fa in lam yatuba idan bai tuba ba qutila sai a kashe shi yace wa man sabba nabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qutila shi ma za a kashe shi shi ma wannan babu amsar tuba shi babu amsar duk wani uzuri da zai kawo duk wanda ya zagi Allah ko manzon shi to wannan kawai hukuncin shi shine kisa qadi iyad ya kawo cikin ashifa kuma da kuma littafi ma ina cewa in zo da shi shi ma wani magabaci shi kawai kan zagin annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta ban manta bana na sahi cikin wannan in taho da shi mu karanta na fiye shi ma wani magabaci ne yi shi kawai kan zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaya mishi magana kawai hukuncin shi kisa ne bittifaqil ulama daidai kisan kuma hukuma ce ta musulunci za su yi in babu su kuma wani bawa baya ce ya dauka ba da karan kanshi shi ya kashi ba dan komai ba wai dan bai cancanci kisan ba dan za a buɗe kuma ya zama fauda abin ya zama yaƙi ya wuce abin da ake tunani ya zama fitina ta watsu ta zamana ta wuce inda ake tunani ya ce wala ta kubar tobatuhu ba za a amshi tuba shi ba shi ma wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam babu zancen a amshi tuba shi ya ce sawa'un taba ba da laidala duk ɗaya ne lokacin kahin a gano zagin da ya yi ya tuba ko kuma shi ya zo da kanshi yana cewa kai ni ana yi kaza amma na zo in tuba saboda kisan nashi haddi ne haddi ko ya waje ba a ɗora ta tsaida shi ko da mai su ya zo ya abin nan kamar mai zina ko mai shan giya ko mai abin nan ya zo ma alƙali ya ce kai ni na yi zina amma na tuba ko ya ce ya tuba tunda dai ya tabbatar to sai an mishi haddi tunda ya gaya ma alƙali yace wala tuqbal tawbatuhu ba a amsa tubar shi sai yace wa man sabbahu min ahli zimmati wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi daga cikin kafiran amana bi gairi ma bihi kufrun abinda ba tare akwai kafirci tare da shi ba aw sabballaha ko kuma ya zagi Allah ba ma manzo ba alaihi salatu wassalam yace bi gairi lazi bihi kufrun aw nahu bi bakhilun aw gairi alimun aw kamar wasu lafuzza wanda ya gaya ma annabi me ake cewa asabbu ma asali a musul a wannan a larabci shine kawai gayin magana gayin magana muguwan magana shi ake cewa asabbu kan mi tunanin zagi ya ce ka ci kaza ka kai kaza ka ba wannan ba su ake ne zagi kawai muguwan magana to wannan yace bi gair ma bihi kufurin ya zagi annabi da abin da bai kai ka hurci ba masalan mai sharhi yace kamar yace annabi na ko maruwaci ne ko kuma ba masani ba ne ko ma makamancin wannan na lafizza wanda suke na kaskantarwa na lafizza wanda an haɗe su kaskanta annabi ne to wannan ya ce au sabballaha ko ya zagi Allah azza wa jalla bigayar ma bihi kufrin abin da bai kai kahurci ba ya ce kutila shi ma za a kashe shi illa an yusulma sai in ya musulunta sai in ya musulunta kuma zaman al-islam ya jubu ma qabla musulunci ya goge duk abin da ke gabanin shi yace wa mirasul murtaddi gado na wanda ya yi ridda wanda ya yi ridda an kashe shi li jama'atul muslimin na jama'an musulmi ne wal muharibu la afwa fihi dan washi babu afwa tare da shi idza zufira bihi in an yi nasara akan shi matukar an kamo dan washi ba shi zo ba da cewa ya tuba ana kamo shi babu zancen afwa kawai kashe shi ne a shari'ar musulunci fa in qatala ahadan idan ya kashe wani mutum fala budda min qatli ba makawa sai an kashe shi wa illam yaqtul idan kuma a fashin shi bai kashe kowa ba kawai tsorata mutane ne kwantar da su ya kwace kudin fa yasaul imam fihi istihadu to nan in yazo ya tuba ko an kamo shi to shugaba a nan gurin an an kamo shi kai in yazo ya tuba hukuncin da ba nan shugaba shine yake da istihadin shi ya gani bi qadar jurmi daidai gwargwadon lahin shi wa kasarta muqami fi fasadi kuma yawan tsayuwar tashi a cikin bannak ya shekara goma yana tsaye da mutane yana kwace kudin koda bai kashe ba sai a ga hukunci mai tsanani yadda shugaba ga ya dace in kuma kawai bara ne ya fara ya aka kamo shi to shi ma daidai gwargwadon lahin da ya yi da wanda ya cutar ya ce fa'in ma ƙatalahu ko kuma ya kashe shi au salabahu ko ya tsire shi sun ma ƙatalahu sannan ya kashe shi au ya ɗahu ko ya yanke mishi hannu da ƙafa min khilafin ta saɓani au yan fihi ko ya kore shi ila baladin yusuf jan fihi zuwa ga wani biha a wani garin da za a sa shi kaso kamar da aya ta faɗa hatta ya tuba har sai ya tuba fa in lam yuqdar alaihi idan ba a samu iko akan shi ba mu muka kamo shi ba ba so zawa suka kamo shi ba na gwamnati na musulunci hatta ja a ta'iban har sai da yazo shi da kanshi yace kai ni fadan washi ne amma gashi na tuba to wannan yace wada anhu kullu haqqun huwa lillah za a yahe mishi duk wani haƙi na Allah daga cikin wannan wa ukhza bi huquqin nas min malin aw damin za a kama shi da haƙƙin mutane na dukiya ko jini ko ya tuba dukiyar mutane da ya ci sai ya rama musu ko ya tuba jinin mutane da ya zubda in ya kashe wani sai a kashe shi ya ce kullu wahidu min lususi kowa daga cikin yan hoshi allisu guda ɗaya allususi yan hoshi damin li jami'i ma salabuhu min al-amwali rama duk abin da suka kwace na dukiyar mutane wa tuqdalu jama'atu bil wahid za a kashe mutum eh jama'a in sun kashe mutum ɗaya fil hirabati cikin kisan cikin kisan hoshi wal gila daga kuma da kuma kisan gilla wannan kamar mai ne an hude shi can baya yace wa in waliyal qatl wahidun minhum ko da ɗaya daga cikin su ya shijibinci kashe wannan wanda ya shijibinci kashe mutunan nan kamar yadda ya gabata dai yana cikin abin da suka ce Allah mishi rahama mai ne ga abin da ya gabata yace wai qutal muslim bi qatl bi qatl zimmi za a kashe musulmi idan ya kashe kahurin amana qutil qatl gilatin kisan gila au hirabatin ko kuma kisan hoshi musulmi ya gabata can baya in ya kashe kafirin amana zimmi ba za a kashe shi ba amma in kisan gilla ne ko a fashi ya tsare shi ya kashe shi to wannan za a kashe shi saboda ta'addancin shi na hiraba ba da kashe wannan kin ba yace wa man zana duk wanda ya zina min hurrin daga cikin da muhsanin wanda yake katangagge mai arme ma'ana rujuma za a mishi rajama a gehe shi hatta ya mutu har sai ya mutu wal ihsani abinda ake ce ma katangewa an ya tazawwaje imra'atan nikahan sahihan ya auri mace aure wanda yake lahiyayye ba batacce ba wa ya da'uha wada'an sahihan kuma ya sadu da ita saduwa lahiyayya in ya sadu da ita cikin jinin haila ko tana cikin jinin biki wannan babu zancen ta mai da shi katangagge fa in lam yusan idan yusan idan kuma bai katange ba ba mai aure bane nan a musulunci ba ba a cewa ba a cewa mutazawwij mai aure kawai ana ce al-muhsin katangagge saboda ba kowane auren bane yake katangiya an aka ce mai aure zai zama na ai wani auren ba arme bane aure wanda ya zama na fasidi bai hudda shi ba daga har yanzu sunan shi sarmai ko kuma auren da ya aure ta bisa da ita ba suka rabu har yanzu dai sunan shi mara aure kenan sai ya cika wannan sharuɗin shi yasa ake amfani da kalmar almuhsan madadin muhsin madadin abin nan mai aure yace fa illam yuhsan idan bai katange ba jula da mi'a tajalla za a yi mishi bulala ɗari wa garrabahul imam shugaba sai ya koyi ya ce bakuntar da shi a kai shi wani gari can akhar wa bisa fihi a daure shi a can ya dauke shi a kai shi kamar in anan ne a dauke shi a kai can marada a sa shi kasu yace wa alal abdu fi zina wannan suka ce in ya kasance abin nan ne namiji ne amma in ta kasance mace ce ba za a dauka ba kuma a tura ta wani gari can ya taba ta wasu kuma gwada a barta wajen uwayenta ya hiye mata a tsare ta a gidan uwayenta ya hi alheri sai a tura ta can gurin gurin abin gakin da san musu musulunci cewa shari'a ce wadda Allah ya san hasa'is na dan adam ga baki daya a gadarta da yanzu a ce ana yi ana yi shari'ar musulunci abin yana hannun polisai ko yana hannun soza a ce mace ce ta yi lalata kuma an mata bulala a ce to a kai ta gurin soza wannan polisai na na maraɗi ta yi kaso a can to daga can gurin wani ya bata ta cikin polisan kuma daga can diyawa kuma sun samu abu ke sharri in sun san cewa kaza ne kawo ta kaza ne aikin ta yanzu ce to dama ta samu kenan hey zama na ita babu zancen a ce ai ta gari ɗinta a kai ta wani gari to kan mu ci karatun risala sosai wannan ko wa alal abdu fi zina 50 jalla ina ganin yana yi yawa nan yana yi inda an ga da saura har yanzu baban ku ina take in kana mutazawwijin wala
والتغريب عليهما ولا المرأة لا يهد إلا بإتراف
yawa wala yuhaddu alal abd yace wa alal abd fi zina 50 jalla bawa idan yayi zina shi bulala 50 ce ake mishi kenan rabin na abun nan nada wa kazalikal ama haka nan baiwa wa in kana mutazawwije ne ko sun kasance masu aure ne shi bawa babu rajmu akan shi tunda rabi Allah ya ce a musu in sun yi zina bai bambance ba cewa mai aure ko mara aure kawai sai ya ce rabin abin da ke kan a mai a wannan da kenan ku an san cewa rabin abin da ke kan ɗa ita ce bulala don mutuwa babu rabin ta an ce ba a ce a mishi rabin mutuwa kenan ka gana yan ƙwar'ani da yan ƙala ƙato ba yadda za su iya da wannan hukuncin Allah ya ce rabin abin da aka ma abin da ake ma ɗa za a musu to mutuwa ya za a ce to ga alƙali ya mishi rabin mutuwa me ya zaka mishi su ma ce su ma heka ce ka je su ma da shi ya mutu ba yadda zaka yi kuma su ma ko ya su ma ya taso rabin mutuwa bace baka rage mishi shekarun shi ba ya ce wala ta gari ba alaihi masu bayu babu tura su bakunta bawa ya yi zina ga mashi bura da sha hamsin ba an ce a ɗauke shi daga nan a kai shi wata jiha ba ya yi kasu me yasa saboda wannan shi dama tutar da mai gidan shi ne za a yin aka yi haka ne shi ai yana gurin mai gidan shi yana mashi bauta yana mashi aiki to ana kai shi aka sa shi kaso shi ta zo gidan sauki dama dama yana gurin mai gidan yana ta wahalar da shi aka kai shi wani guri a ce ya zamana an tsare shi to ogan aka cutar ba shi ba ya ce wala almar'atin wala almar'atin ko kuma mace ita ma ya ce wala ta gariba kenan almar'a ita ma mace ba za a bakuntar da ita ba yawa sai wala yuhaddu zani nan ya kasance akwai kan karatu an uzi ala an uzrati hamlu wa ta gariba ko ya ta musulmi nan gurin mai abin nan mai sharhi yake cewa tambihi malam yayi shuru mai risala yayi shuru bai ba magana gami da abin da za a ciyar da su in an kai su can an kai su can su yi shekara a can wa zai ba su abinci wa zai biya bukatun su da abin shan su da duk bukatun su bai ce komai bai ce akan baitul mali ne na musulmi idan ko ba haka ba ba baitul mali to a dukiyar shi zai tafi da kayan shi abin da zai biya bukatun shi haka nan dan hoshi da sauransu duka yawa sai wannan na shi ma a gaugauce ɗau guda ɗaya safa ta 65 safa ta 65 safatun sabrul ulama safa ta 65 akwai al-imam al-arif billah abdul aziz ad-darini rahimahullahu ta'ala babban malamin adabu ne kuma masani ne shahararre ya ɗauki ilimi a wajen sultanul ulama al'izzu bin abdu salam yana cikin ɗaliban al'izzu bin abdu salam babban malami shahararri wanda ake da al'ahakamu sultaniya wa huwa alqa'ilu fi abiyatin shi'riya na zamaha shine yake faɗa a cikin abiyat na shi'iri na waka wanda ya tsara su shi ma da ya kasance ya sha wa'ala akan sha'anin matar shi yace tazawwajtu zinaini fardi jahali asabi zawajihunna taqurra aini fa qultu aishu bainahunna kharufa li'an amu bain akramunna ajataini فجاء الحال أكس الحال دوما عذاب دائم بالبليتين يتي رضا هذه يجري سخط هذا فلا أخ فلا أخل من إحدى السخطتين لهذا ليلة وتلك أخرى لقار دائم في الليلتين إذا ما شئت أن تحيا سعيدا من الخيرات مملوء اليدين فإيش أزبا وإن لم تستطيعه فواحدة تكفي الأسكرين yake ce Allah mishi rama bayan ya ƙara aure ne da azaba ta kai mishi yace tazawwajtu hina tayna na aure mace ta biyu li farda jihari saboda tsananin rishin sani na asa hunna ina tunanin mai yiwuwa auren su guda biyun karo ta biyun ita wacce tana mishi azaba yayi tunanin cewa bari ya karo ta biyu ko ya samu ya samu kwanciya hankali yace ina tunanin ita ma in ta zo hankali na zai samu kwanciya in samu nutsuwa yace fa qultu sai yace a ishu baina bainahuma kharufan shi rayi a tsakanin su a matsayin rago ana tare da yani ina samun ni'ima li an'am dan in samu ni'ima tsakanin dabbobi guda biyu na ce fa ja alhalu aksul halu dauman sai halin ya zo kwantarar kin abin da nake tunani har abada azabun da'iman bi bale ta ni sai suka zama bala'i guda bi ba jin daɗi bi ba ya ce rida hazihi ya jurruka su kuɗi hazi ka nema ka yardar da wannan zai jawo wacce ta yi hushi in ka nemi yardar da wannan wacce ta yi hushi ya ce fala akhalu min ihda sakhdatayni ba yadda za a yi unwohinta daga ɗaya daga cikin hushin guda biyu ya ce li hazihi lailatin wa litilka ukhra wannan dare ɗaya nata ne waccan kuma guda nata ne niqarun da'imun tsatsaga kullun har abada fi lailatayn a cikin kowane daren can in yaje tsatsaga ce nan ma yaje tsatsaga ce ba jin daɗi bane yace za ma shi ita an ta haya sa'idan idan kana so ka rayu rayuwa mai daɗi min alkhairati ana alkhairai mamlu alaidain kana cike da hannu da farin ciki fa is azaban ka rayu gobro ya hi alheri wa in lam tasta'i yace da wuya ta kai mishi ne Allah mu sharama yace fa in lam wa in lam tastadihu idan baka samu ikon zama a gwabran ba fa wahidatin takfi askara askaraini ɗaya ta wadatar kai yakin sozaanka da ita ga nan gurin Allah mishi rama ya yi tunanin yana cikin wahala bare ƙara ta biyu ya samu jin daɗi yana ƙaro ta bala'i sai ya lumkure ita ma ya yi mugun zaɓi